أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما بعد يومنا تكس غوتا رجب كو شكرا تدبو دير دريو دا 42 wanda yake daidai da 21 ga watan march na? afon to sha'aban zakon lafera shekara ta ya yi daidai da 21 ga watan march shekara ta 2021 kuma wannan shine karatu na shida daga cikin jerin karatun alfiyatu bin malik kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu yi kuma kafaro kuma yau zamu tashi ne a sabon babi annakiratu wal ma'rifa to malam yake cewa nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum muzi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما لك من سليه ما لك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناس له كعرف بنا فإننا نلن منه وألف والواو والنون لما غاب وغيره ككاما وعلما أكي قم ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل أوافق نكتبذ يتشكر الحمد لله Na'am alhamdulillah. Babun ma'rifati babun nakira wal ma'rifa. Wannan babi Ibn Malik zai mana bayani ne akan abin da ake ce ma nakira da kuma ma'rifa. Menene ma'anar nakira? Nakira shine dukkan lafazi wanda ke garin muayyan. shi ne ma'anin na kira kuma sannan ma'arifa shi ne suna ayyanantacce ko kuma sananne kama a hausa ne ka ce mutum da kuma mutumin wani mutum ya zo kaga ai wannan ba san shi ba wani mutum ya zo to wannan ya zama na kira in kuka ce mutumin ya zo to alama wannan sananne ne tsakaninka da wanda kuke magana da shi to asali tsakankanin ma'arifa ma'arifa da nakira shine annakira hiyal aslu annakira hiyal aslu kalman ta zo a cikin alkur'ani cikin suratul hud falamma ra'a aydiyahum لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم, وأوجسهم منهم خيفة Allah ka samu dace na'am to shine sai ibn malik yana son ya fitin mana da ma'anar na kira shi ne ki cewa na kira tun ƙabilu al-mu'assira a waƙi'un mauki a makon zikira kamar tambaya ce mai mai ma'anin na kira shi ne sai ibn malik ce na kira tun na kira qabil al shine sunan da yake karban alif da lam mu'affira alif da lam din nan kuma sai mai tasiri idan ka ce waladun waladun maye mai ma'anan waladun yaro ko so idan ka samu shi al ka ce alwaladu kaga zan mai kenan yaron yaron kaga wannan ma'arifa kenan to na kira ita ce dukkan sunan da al za ta shiga masa taimasa tasiri tasirin anan shine ta fa'idanta da tarifi idan ka ce haƙibatun jaka ba san wace irin jaka ce ba amma da za ka ce alhaƙibatu yana nufin ma'anan wata jaka sananniya tsakaninka da wanda kuke magana in ka ce waladun in ka ce kuratun alaman na kira shine tanwini galibi dukkan da kanta da tanwini alama na kira ce galibi wa in kana akwai alam da suke daukan tanwini wani wasu a alam da suke daukan tanwini so ta wajen dai ma'ana na kira shine ismun ghairu muayyan ismun ghairu muayyan suna wanda ke ba ayyananta ce ba suna wanda ke ba san ba san hakikanin wane ne ake nufi ba shine kaman indefinite noun indefinite noun ma'rifa kuma shi sai zanto definite kenan to zan samu iya fahimtar wasu abubuwa kamar haka na farko al in ta shiga mu suna sai sun al din nan ta fa'idanta da ta'arifi sunan da ba sananne ne bane sai ya zama sananne to yanzu kalmar nan suka ce mutum mene me ce annakirat annakiratu gabanin shigar da shigan allin kaman kalam al kalam kitab al kitab madrasatun al madrasa mudawwarun mudawwar runabout shatale-tale shine mudawwar al mudawwar mun fahimci nan ko kenan idan al ba za ta shige shi ba ba zai zama mai kenan ba ba zai zama ma na kira ba ka misalin lamirin anta ina jin ko a duniyan masu masu karbanin koyi larabci baka taba jin an ce al'anta ba kaga alif ka ba za ta shiga bannan ka gani ba za ta shiga al huwa ba al anti ba kaga ba za ta shiga ba ko ashe kenan anta anti ba na kira bane ma'rifa ne su sannan kuma zamu iya fahimtar wata matsala har ila yau allin in ta shiga sai ta mai tasiri kenan idan ba za su ba za ta mai tasiri ba to allin nan ba zai zama sunan nan ba zai zama mene ba ba zai zama na kira ba shukran to na'am ba zai zama na kira ba kawo misali ka ce abbas kamar mu kawo misali ka ce ahmad kawo misali ka ce a ka ce zaidun to yaya zai iya yiwa ka ce kaga idan ka ce al-abbas al-ahmad al-said yanzu al-din nan abbas din nan ahmad din nan zai ɗin dukansu ma'arif ne dukansu ayyanatattu ne shigan alɗin nan ga waɗannan suna ba za ta fa'idantar da komai ba kun gane ko? idan aka ce abbas yanzu suna ne alam idan aka ce al'abbas to shigan alɗin nan ba za ta mai tasiri ba kenan ashe abbas a nan da ahmad da zaid su waɗannan ba na kira ba ne tun da al bata tasiri ba kenan babu yadda za a yi ce mu suna na kira sai al ta shiga amma da shari'in ta mai mene tasiri tasiri shine ta fa'idan ta da mene tarifi kun gane tufidu maza tufidu tarif sunan zai zama ba sananne bane ba yantacce bane to idan ta shiga sai ta fa'idan ta da mene ta fa'idantar da tarifi ta mai da sunan ya zama non sananni mun banci wannan ko abbas al-abbas ko wannan kana eh, al-abbas kana nufin mutumin da ya sha mur wanda ya sha mur wanda ya sha mur kun san kalmar nan dama da ka'abasa ne ko ya sha mur ya murtike to al din nan tana yin ishara ne in aka sa ta a cikin abbas tana ishara ne zuwa ga cewa kalmar an samu ta daga asalin ma'ananta wato tana ishara zuwa ga cewa abbas din nan ma'anarsa asali shine wanda ya sha mur kun gane to wannan al din ana ce mata al lilamhil asli lilam hil asli ma'ana al wacce take yin ishara zuwa ga asalin ma'anan sunan mun banci wannan ko to Allah ka samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah. eh su ne kaman a alam dukkan suna alami na kira an ta shiga ba za ta mai tasiri ba eh kaman sibawaihi inda ma mai yi- mai yiwa ya yi an ce al-sibawaihi to ba za ta mai da shi ma'arifa ba yana nan ma'arifa ne dama shi can kun gani kaman misalin ka ce a kamar misali ka ce misali a amin amin wani mutum mai suna amin sai ka ce al'amin al'amin ba za ta mai tasiri ba an waƙi ulmogi a makar zikira ko kuma na kira shine suna duk wani suna wanda yake makwafin abinda aka yake zuwa makwafin abinda aka ambato kun ga nakiratun suna ne wanda kike karban alko allin ta mai tasiri ko kuma ya zanto sunan gashi an kawo amma ba zai iya karban alba sai dai yana kunshi da wani ma'anan da wannan ma'anar za ka samu shi allin misali idan ka ce zumalin kun ga zuwa nan na kira ce me yasa zu ta zama na kira saboda tana mu- me ma'anar zu tana da ma'anar sahib yanzu sahib din ba za ka yi samun shi marifa ba to ita zu nan anan na kira ce domin tana makwafin sahib ne هي و... لفظ ذو هنا واقع موقع صاحب فمن أجل ذلك لفظ صاحب بالمعرفة بالألف واللام يزن معرفة إنك تشي الصاحب يزن مني معرفة أما ذو أنفا إتنا كراتي كينان ذو ta zo ne tana makafin wani sunan da shi zai iya karɓan al ya zama ma'arifa shine ma'ana awaqi'un mawqi'a ma kad zikira awaqi'un mawqi'a ma kad zikira na kira shi mai sunan da yake karban al kuma ya mai tasiri allin ko kuma wani suna da wani da lafazin zu ya zo kofi makofinsa shine sahib shi sahib din zai iya karban al to anan nake abin nan zu din nan na kira ce kun gane saboda tana makwafin wani suna ne wanda zai iya karban al shi ne awaki umuki a makad zikira mun fahimci wannan ko? masha Allah wa ghairuhu ma'rifatun ka hum wazi wa hinda wa wabni wal gulami wal ladhi wa ghairuhu ma'rifa kuma bayan nakira shine menene ma'rifa wa gairuhu nake ma'arifatun dukkan sunan da ba zai daukan ma'arifa ba alif da lamba taimai tasiri ba watan sunan da ba ma'arifa ba ne afuwan ba na kira ba ne ya zama ne ma'arifa matukan dai albazar cikin taimai tasiri ba kamar mene kamar hum ko kaga damir dukkan damirin ma'arifa kullu damirin ma'arifa wadansu bi kulli ma'arifa damir kuma Ka- kahum wa mene wazi ay ismul ishara ismul ishara ma'arifa ne na'am thumma hindu alam ma'arifa ne thumma na ibni الاسم المضاف إلى ياء متكلم معرفة ne muna gani ko sai mene kuma akwai kuma al-gulam sai zama al-ismul muqtaran بالالف وال- بال- بالالف واللام sunan da aka manna mishi alif da lam shi ma zan ma'rifa thumma madha kamar ismul mawsul shi ma allazi ko ismul mawsul ma'rifa ne thumma madha to kun ga waɗannan guda nawa kenan kam sita haka ne ko to duk waɗannan lafuzan da ya kawo mana su waɗannan ma'arifa ne domin al la tadkhulu al fiha ay alaiha la tadkhulu al alaiha al ba za ta iya shiga musu ba ya dan ga wani guri nan ya an fahimci nan ko jamil jiddan to lamiri ya kasu kashi nawa ne abdamir ya kasu mu ila talatati aka sami lamiri ba ya kasu kashi uku akwai ma yadullu alal mutakallim wa ma yadullu alal ga'ib wa ma yadullu alal mukhatab shine zai mana bayani anan ko kuma in an hada kawai ma yadullu alal hadir wa ma yadullu alal ghaib ma yadullu alal hadir nau'i biyu ne akwai na mene na mutakallim akwai kuma na mukhatab wannan shine a turanci wajen harshen turanci sukan ce mishi persons persons akwai first person akwai second person akwai third person mun ga mun gane ka to Allah ka samu dace shine ibn malik ke cewa fama li dhi gaibatin ai akwai lamirin da li dhi gaibatin ai na ga'ib na ga'ib ne shi kaman wanne kaman huwa na na na na namiji ko hiya na mace kuma na maza biyu kuma ta biyu sai mene kuma hum na maza jami'in maza sai hunna jami'in mata an hudur ko kuma lamirin wanda yake nan halarci anta kaman anta ka anta kaman anta kaga anta na namiji ko mufradul muzakkar na mace kofa anti na maza biyu ko mata ko mata biyu antuma jami'i fan maza antum jami'in mata antunna wahwa da kuma huwa amma huwa din nan lamiri ne nime ne na ga'ib na third person huwa hiya huma hum hunna sami bi dhamiri to dukkan lafazin da kaga ya dullu alal ga'ib aw al hadir ka ce mishi mene lamiri ya bita ko to akwai waɗansu lamirai har ila yau da muke bukatar mu san su su ne ga sunan ibn mali ya kara kawo mana amma lamiran a nan ya kula ne da yadda suke haduwa da kalma da kuma rashin haduwa da kalma akwai lamirin da kullum shi yana haduwa ne da kalma shi na ke ce mishi abdamirin mutasil muttasil lamirin da la yumkinu nutqu bihi wahdahu ba za ka iya furci da shi ba shi lamiri ne wanda ke kullum dependent kun gane ko akwai kuma lamirin da za ka iya furci da shi shi kadai shine wanne damirul munfasil damirul munfasil shine a huwa alladhi yumkinu nutqu bihi wahdahu to ina lamirin da la yumkinu nutqu bihi wahdahu kullun dependent ne kullun ana manna shi ne da wata kalma kaman kalha'i kalya'i wal kafi min ibni akramat wal ya wal ha min salihi malaka kalya'i kaman ya'un wal kaf da kafin watan waɗannan lafazan guda biyu ya'un da kafin min wanda aka same su a cikin jumlan nan ibni akramaka ku duba ga ibni kalmar asalinta ibnu kalmar asalinta ibnun to sai aka raba ta zuwa ga ya'ul mutakallim ko ya'ul ya'ul nafs inji mai mulha ko hari to ibni wannan ya'ul din lamiri ne kullun yana yana manne ne da kalmar shi kaman fadan Allah madaukakin sarki in ajriya illa ala Allah kaga ajri ajri ai kalmar asalin ta menene ajrun sai aka manna aka rabata da yawon ko raba yawon zuwa gare ta ajri kaman mene ijrami kaman mene tawfiki wa ma tawfiki illa billah wa ma tawfiki illa billah wal kaf da kuma harf lafazin kafin na akramaka akrama ka kafin din nan lamiri ne kuma kun gonan duka sunaye ne ba ba harfa bane lamirai ne saboda sunaye ne saboda suna wakiltan waɗansu ne kun bance wannan ko a gani akramaka ka misali wa allamaka ma lam takun ta'lam ma allamaka kamar mene kuma na ma'ayin ƙurani alam ya jirka yatiman fa'awa daman ce muna su ƙoƙari ne mu alakanta kanmu da alƙurani ko da kuma hadisan mazo sallallahu alaihi wasallam yawwa kamar kuma mene ma wadda aka rabbuka wa makala ma wadda aka rabbuka wa makala ya fita ko wal ya'i wal ha haka nan kuma da lafazin ya'un da ha'un su ma lamirai ne min daga wacan nan ibarar salihi malaka salihi kaga hi afon salihi malaki di ko salihi malaki a salihi wannan umarni ne zufi lamurin ne ko zuwa ga wace ce zuwa ga mace ce salihi malaka a inda zaka ce mu namiji tambaya zaka ce salhu malaka ko ba ka wani to Allah ka samu dace afwan afwan to lamirai kashi biyu ne akwai ad-damirul muttasil akwai ad-damirul munfasil na wuce baiti dai ko jazakumullahu khaira haba ni kaina fada din tambayi kaina ya kamata ne a ce ka mana me ma'anar lamirin muttasil me munfasil kuma وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا وذو اتصال لم كشبين أكوي الضمير المتصل هو الذي لا يمكن النطق به وحده شيني لمير da ba za ka iya furci da shi shi kadai ba kaman a karamaka bayan ka gama kutubatul haja kawai sai ka ce ka wannan zai dauka lodin kan ya kunci ne ko kuma ya ko kuma ha hu darabtu kaga ba zai iya yiwa ba to wazu tisalin minhu lamiri muttasil ma la yubtada bihi ai huwa alladhi la yubtada bihi shine fur lamirin da ba za ka iya fara magana da shi ba sabanin anta sabanin anti sabanin antuma antum antunna kaga wannan za a iya magana da shi shi kadai ko wala yari lamiri muttasili kuma bai zuwa a gaban illa ikhtiyaran wannan shine abinda malaman luga suka yi zabi abadan har abada illa idan aka sami illa ta istitna'i to gabanta ba za a samu lamiri muttasil ba bai zuwa mun fahimci wannan ko har abada sai dai shuzuzan shi ne ma'ana to yanzu anan kenan wannan baitin ya mana tarifin lamiri wani iri ne muttasil kuma ya faɗa mana fomulan gane shi fomulan gane lamiri muttasil guda biyu yanda ake gane shi na farko ba la yumkinu nutqu bihi wahdahu ba zai iya magana ba zai iya yiwa ka fara magana da shi ba na biyu kuma ba zai iya yiwa ya zo gaban gaban illa ba wannan shine mafi zabi a wajen malaman larabci ko kuma larabawa amma an ji wani balarabe a cikin waka ya ce a'udhu bi rabbil arshi min fi'atin bagat alayya famali famali audun illa hunasirun illa sai ce hu kaga sami nan wani iri lamiri damir muttasil ja'a ba'da illa to wannan ya zo shadh ne wannan shadh ne mun ba jannan ko akramaka ba zai yi ka cikace illa ka ba zai yi ba ma'ana ma ba zai fita ba an ji kuma wani larabar kawai an ji wani wakan mawakin kuma ce wa ma alaina illa idha illa idha ma kunti jaratana Allah yujawiruna Allah yujawirana illa ki da yaro illa ki da yaro to an ji shi zuwan sannan kuma akwai adamirin munfasil to wanda ke za mu ga magana gaban su ga kan shi gaba wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib ya kamata wannan wannan baita a haddace shi ma ko baka haddace sauran ba yanzu ka fara haddace shi eh saboda mun karanta a cikin annahul wadi nabi ko ad-dama'ir kulluha mabniya ad-dama'ir kulluha mabniya shi ne zike mana bayani a nan wa kullu mudmarin ai wa kullu damirin dukkan lamiri yajibu lahul bina yajibu lahul bina'u ya wajiba ya zama mabni ne kawai ka'idan yan waka take da kana hammu garfi da kana har da kana har Lagos har Sudan har Kuwait haka idan take ad-dama'ir kulluha mabniyatun wa lafzu ma jurra lamiri muttasili wanda yazo fi mahallin jarri ka lafzi ma nasib kamar wanda yazo fi mahallin nasib ne dukan babu wani canji tsakankanin su wato ma'ana daga cikin irin waɗannan lamirai akwai lamirin da yakan zo fi mahallin raf'i wa nasbi wal jarri yakan zo gurare guda uku kun gane ko yawwa akwai lamirin kuma da yakan zo fi mahallin rafi'i akwai wanda yakan zo fi mahallin rafi'i wa nasbul jarri akwai wanda yakan zo fi mahallin rafi'i wal jarri a wan nasbi afwan to ga misali nan na'am shine ibnu malik ce muna wa kullu mudmarin kowane lamiri yajib lahul bina'u ya wajaba ne a gina shi akan wasalin da yazo da shi aka ji laraba sun fade shi anan zamu gane idan muka waiwaya baya can karatunmu wajen mabni da mu'arab ko wal ismu minhu mene mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni akwai ash-shabah al-wada'i ko ka shabahi al-wada'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna ya kawo mana asbabu bina'il asma ko madalla mun ji akwai ash-shabah al-wada'i akwai ash-shabah al-iftikari akwai ash-shabah al-ma'nawi akwai kuma ne ashabul jamudi to anan zai kawo mana ya ce lahul bina yajib to tun da lamirai mabniyai ne to dole akwai abin da ya sa suka zama mabniyai din li'annaha ashbahatul hurufa li'annaha ashbahatul hurufa su lamirai sun yi kama da da da harufa ne shi yasa suka zanto mabniyai sun yi kama da mene da wani zai tambaye ka ma sababu fi bina fi bina dama'ir saka ce as-sababu huwa annaha ashbahatul hurufa famin ajli zalika buniyat wannan shine ake ce mishi ashabahul jamudi ashabahu aljamudi ai harfi sandare ne ala me mufanna na ala da jami kaga ba zai yi ba kalaman lamul jarri kaman inna anna wa aka wato waɗannan duk ba su da suna da zumtan hali ɗaya ne to don haka lamirai su ma suna da zumtan hali ɗaya ne ba sa jawa. kun gani wa in kana akan sami dalala nasu wannan ya dula Allah mufrad wannan ya dula Allah musanna wannan to amma ka sai in ce ya haka ne sai ka ce to ka dauko wannan lamirin huwa huwa huwa lamiri ne ko ya dula Allah ga'ib ko mudakkar ga'ib to kamar shi musanna kuma a wannan shi haka yake da wannan siga yake ko kamar shi jami'i ko ko zai yi kamar jami'in muzakar salim a to kai mishi ma muji bai za ya za ka ce ka gani ta shabar jamudi wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa lamirai suka zanto mabniyai akwai dai waɗansu dalilan wanda ke za mu iya a ganewa kamar lamiri lamiri sai ka kawo wani wani lafazi sannan ma'anin zai gama cika ko anta anta allazi gibta bil ams kaga ma'anin shi ya dade fita to akwai shabahul iftikari kuma tare da su wasun su za mu gani insha Allah a hankali a hankali to wa lafzu ma jarra lamirin da yazo fi halatul jarri ka lafzi ma nusib daidai yake da lafzin da yazo fi halatul nasbi dukan lafazin iri ɗaya ne babu canji kamar misali idan ka ce wa lafzu ma jarra ka lafzu ma nusib kamar misali idan ka ce inna ma lahu inna ko kuma ra'aituhu fasallamtu alaihi ra'aituhu wannan lamirin yana matsayin menene wannan maf'ul bihi ko ra'aytu fil fa'il hu maf'ul bihi fa sallamtu alayhi yanzu ka lura yanda aka rubuta lamirin hu da hi akwai bambanci wajen rubutu ba bambanci wajen rubutu ba wasali ake tari ba wajen rubutu duk iri ne ne shine ka wa lafzu majurra ka lafzu manusib kun gani kamar misali ka ce ne ra'aituka fali'ajin zalika bada'atu bika ra'aitu ka wannan lamirin fi mahallin menene fi mahallin nasu maf'ul bihi ko fali'ajin zalika bada'atu bika kaga bika ai majrur ne wannan to yanzu ka ka ci akwai bambanci ba lafaz ba bambanci to akwai lamirin kuma da yakan zo fi mahalli fi mahalli raf'i wa fi mahalli nasbi wa fi mahalli jarri shine na na kamar misalin idan ka ce ana afon ra'ana gani? ra'ana ko? mu ce bari mu canza misali kamar misali ka ce a taina waye fa'ili ana fara'ana sai ga mu wasallama alaina haka ra'ana afon ataina fil fa'il ko nan lamir nan ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فرعنا ضمير متصل مبني على على السكون في محل النصب مفعول به وسلم علينا ضمير على حرف جر نا ضمير مت- متصل مبني على السكون في محل رفع في محل جر كو بعلى kaga nan muhallin rafi yake ne anan yanzu nan kuma zo muhallin menene nan kuma ya zo fi muhallin menene to lamirin na shi ke ɗaya- shi ne kawai yake- daidai yake da wannan halin wannan darasin yana nan a cikin nahau na biyu annahau alwadih na biyu yana nan so yana da kyau mutum ya ɗauko shi sai ya ƙara muƙarana mun fahimce shi ko? mun fahimce shi ko? to Allah ka samu dace na wa kullu mudmarin lahul bina yajibu lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib to na din nan yana zuwa fi mahalli raf'i wa fi mahalli nasbin wa fi mahalli jarrin shi sa ibn malik ce lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasala ka'rif bina fa innana nilan minah to kan karatunmu sai ka ce salahana kun ga gudun ko salahana namirin na ya iya ingantuwa ya zo lirrafi fi mahallin rafi wan nasbi da da nasba wa jarrin da kuma jarra watan lamirin na yakan zo mahalli uku ne yakan zo fi mahallin nasbi yakan zo fi mahallin rafi ne yakan zo fi mahallin jarri ina misali karif bina kaga bina fi mahallin menene nan fa innana nan fa innana fi mahallin menene sai mun shi wani ne kun gane fa innana lafazin innana na kun gane da biri ne ko fi mahallin fi mahallin menene wannan fi mahallin nasb ismi inna ko nilna fi mahallin mazanan fi mahallin rafi nilna mun sama ko ba haka bane almina tauta jama'a mun fahimci wannan ko masha Allah sunan ibn malik ya kawo lamirin na adalatu al-fa'il na adalatu al-fa'il yana zuwa fi mahallin rafi ni kan zo fi mahallin nasbi kan zo fi mahallin jarri shine karatun wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka kama wa alama to a can ya kawo mana lamiri wanda yake dula alal ga'ib ko to ga wani su lamirin nan wanda suke nuni akan ga'ib wani su kuma suna nuni akan mukhatab ina da shi na'am wa alifun wal wawu wan nunu lima wa alifun wal wawu kaga lamirin alif wal wawu da lamirin wawun wan nun da kuma nunun nunu yakan zo lamiri eh yakan zo lamiri na mata ba dogon mata lima gaba waɗannan dukkan lamirai ne allati tadullu alal ga'ib wa alifun kamar misali alifun kace kama kamar ka ce kataba jalasa na maza biyu ko katabata jalasata qara'ata na mata biyu to duka waɗannan lamiri ne lamiri ne wanda yake nuni akan ga'ib wal wawu da wawun kamar mene katabu qara'u jalasu wan nunu da kuma nunun katabna jalasna qara'ana ataina ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka na ko ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhtani naftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa arjulihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna ka gani to kun ga na na na na ga na na na na na na dan sun zo duk lamirai ne allati tadullu ala jama'atil inath allati tadullu ala jama'atil inath ko kuma jama'atin niswa wa ghairihi da waninsa wato ma'ana lamirin alifin da wawun da nunin suna nuni ne akan ga'ib sannan naɗin nan nun ɗin nan ma tana dilli tana nuni akan mata katabna an tunna katabtunna ka kama wa alama ina misalin aka samu lamirin alif kaman ka ce kama kaman ka ce wa il a wa alama kaga ga alifu alifu sunani ko to haka nan kuma lamirai sun kasu kashi biyu akwai damir mustatir akwai damir baris akwai abin da shara Allah nan nan gurin saboda in yi rubutun ko wanda ke na da fitowa da abin na'am shukran lamiri ta kula da bayyanantuwa da boyuwa sun kasu ya kasu kashi biyu ne akwai damir mustatir shine lamirin boye akwai kuma damir bariz shine lamiri wanda kake ganin shi fitacce gashi nan karara jazakumullahu khairan ضمير أكوي مستتر أكوي كما بارز شي ضمير بارز نوع بيوني أكوي متصل أكوي كما منفصل مفهوم Allah shi sani mana to shine cewa min damir rafi wa ma yastatiru wa ma yastatiru min damir rafi akwai lamirin da yakan zo na boyen lamirin boye ne daga cikin lamirai wa min damir rafi daga cikin lamiran da sukan zo fi muhallin rafi akwai ma yastatir wanda yakan zo mustatir ne kun san lamiran a sun kasu kashi uku ta kula da muhallinsu ba akwai lamirin da suka zofi muhallin raf'i ko kamar na adalta alfa'il kamar ne kamar ta'un ra'aitu kamar mene kuma na kamar ta katabta katabti akwai lamirin kuma da yakan zufi muhallin nasbi kaman kafin da jar ra'aituka fasallamtu alayka ra'aituki fasallamtu alayki akwai lamirin kuma da yakan zufi muhalli raf'i wa nasbin wa jarrin duka guda uku shine muka gana hadin nan ko shi guda daya to lamiran boye ma akwai lamiri wanda yakan zufi muhallin raf'i amma shi mustatir ne lamirin boye ne ina misalinsu kaf'al wafiq naqtabid naqtabid if tashkuru ina suke kamar misali shine sai ce kaf'al kamar ka ce if'al wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu to anta dhamirun mustatirun watan daga cikin lamirai da sukan zo mustatirai fi mahallin rafi akwai akwai anta wafiq wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana to ana ma lamiri ne wanda yakan zo fi mahallin mene fi mahallin rafi nagtabid wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu if tashkuru anta kunga anta ma haka to saboda haka akan samu lamirin ana anta nahnu anta su zo fi mene fi mahallin rafi'i fa'il ya bita ko? na? a ya kai ko? na wani? na? ka ce to na'am wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf al uwafiq naktabid itashkuru id tashkuru wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf al uwafiq naktabid itashkuru Allah ka samu dace id tashkuru ko ya cika ka ce ko na'am iz tashkuru a tashkuru ne daga shakara yashkuru bi wazni fa'ala yaf'ulu mafhum hada to idan Allah kai sai mu tashi wa dhurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu la tashtabihu insha Allah to Allah shi kada fahimtar da mu Allah kuma ya samu nayi asa'a duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk